الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu man shiga daren laraba wanda ya daidai da daren ashirin da shida ga watan safar daga makka koma wasu madina yau shekara dubu da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da shida kenan ga watan a tara ga watan februari shekara ta dubu biyu da goma idan ba ku manta ba jama'a a karatun wannan littafi sifatul mu'mina as-sadiqa na nawal binti abdullah man tsaya ne a shafi na ashirin da sittin da watan bakwai a inda in ba ku manta ba malam ya mana karatu ne akan wata gaba da ya ce duk inda mumina take kana ganinta idan ta ta samma neman ilimi to tana tsarkake niyya a wurin neman ilimin nata tana neman ilimi ne don Allah kawai sannan kullum za ka ga tana kwaɗayi akan gaskiya da amana a wurin ruwaya da kuma yin aiki da abin da ta koya a karatu da kuma kiran mutane zuwa ga wannan abu da ta je ta koya a karatu don haka ita mumina za ka ganta masaniya ce mai aiki ce da abin da ta sani sannan mai kira ce zuwa ga azo a bi Allah mala ya buga mana misali da wata ya ta sa'idu dan almusayyib a lokacin da watan majin ita yar ya tare a ɗakinta wanda shi watan ɗaya ne daga cikin ɗaliban mahaifinta mai suna alkasir yayin da yawaye gari ya ɗau mayafin shi ko kayan sawansa da jakan littattafai da nufin bari ya tafi karatu wurin mahaifinta ta ce ina za ka je ya ce makarantar mahaifinki sa'id in je koyan karatu sai ta ce zauna bari in karantar da kai ilimin da mahaifin nawa ke koya muku domin duk karatun da mahaifina ke muku ya yi mun kuma na iya ita ce yarin yadda yayin da mahaifinta ya zo ziyara gidanta ya mata tambaya cewa a littafin Allah meye matsalarki menene baki fahimta ba jama'ar musulmi kun gani kin gama iya gaba ɗaya tafsirin ƙur'ani ta ce ƙware ya mahaifina sai dai kalma ɗaya ce ban gane kanta ba har yau ban gama fahimtar ma'anarta ba uban ya tambayi yar meye wannan kalmar ta ce maganar da Allah ke cewa wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar cikin muminai akwai waɗanda za ka ji suna yawan addu'a ya ubangiji ka babu an mai kyau a duniya a lahira ma ka babu an mai kyau sannan ka tsare mu azabar wuta ta ce na san abu mai kyau a lahira shine aljanna to me abu mai kyau da Allah ke nufi a wannan wuri uban ya buɗe baki ya ce ma yar abu mai kyau na duniya shine mace ta kwarai ya ki yata duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi sai ba shi mace ta kwarai yana daga cikin arzikin dan adam a rayuwa ya sami abin hawa mara gaddama ya sami gida mai yalwa sannan mata yar arziki irin albarka duk sanda mutum ya daga hannu yana roƙon Allah wanda kun ga karke karken rayuwar manzon Allah ya tare mai yawan yin addu'a da wannan addu'ar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار da abin da ake nema na alkhairin duniya da lahira wannan addu'a ta ƙunsa hasanatud duniya duk abu mai kyau mutum ya roki Allah in dai a duniya ne ya bashi duk abin da mai kyau ne a lahira mutum ya roki Allah ya bashi sannan kuma ya kara da Allah ya tsare shi daga watan waccan wuta ta jahannama nan muka tsaya in ba ku manta ba malama ta ce wa kana al-imam malik yuqra alaihi al-muwatta imam malik akan biya muwatta a gaban shi kun san kamar yanda galibi tsarin malaman hadisi yake malami yakan zauna ne sai a samu wani na biyawa malami na na yin sharhi yana bayani jama'ar musulmi kun gani akwai malaman da kuma na hadisi ne su yanda suka ɗaukan makansu shine su za su biya wa mutane kuma su fassara musu to amma imam malik yana daga cikin waɗanda zama suke ana biyawa shi yana bayyana wa mutane abinda ake ma'anar abinda ake biyawa a gaban shi imam malik aka ce ya kasance yuqra alaihi muwatta dalibi kan biya muwatta a gaban shi fa illa hanal qari'u fi harfin idan mai biya muwatta yayi kuskuren wani harafi an gane ko au zada ko ya ƙara wani abu a muwaɗa au na kasa ko ya rage wani abu a cikin abin da muwaɗan ke ɗauke da shi ta duk na tuhul baba yana da wata ya mai suna fatima duk sanda mahaifinta maliku zai yi zaman karantar da mutane to daga daidai kofar da yake shigowa aji ko kuma inda yake karantar da mutane to daga daidai nan yana da ya mai suna fatima yana shigowa sai ta turo kofa ta zauna daidai wurin saboda haka yana zama aka fara biyan waɗato wanda ke biyawa idan yi lahani wurin biyawa ko ya ƙara wani abu a wurin biyan waɗa ko ya rage wani abu a wurin biyan waɗa dama ita yar da ka ta haddace kawai ta dukkul baba sai kawai ta rinka kwankwaso kofa kwan kwan kwan kwan kwan da ma kun gane ko fayaqulu abuha lil qari nan take mahaifinta sai ya ce wa mai biya mu wadan an gane ko irji koma koma da baya koma da baya koma da baya fal ghalatu minka akwai kuskure da kai ga yana ana kwankwasa ma kofa jama'ar musulmi kun gane kana biya mu wadda da kaya kuskure sai ta gangan gangan gan haka wannan me yake nuna muku jama'a mahaifinta fa shine maliku ana biyawa an yi kuskure amma ku diba ku ga za a wuce kafin ya ankara kai ta ta buga kofa alasa kun gane irin kaifin basira na yarinyar nan da saurin da kaya kuskure ta gane kaya kuskure kawai mu waɗannan fa da kaya rubuta ta an gane amma yana zaune ana biyawa ana kuskure kamin shi ya gane kuskuren ya tabugo kofa ana magana ne a fagen jama'a ku bar mata su tashi karatun addini ba wanda ya hana ta karatu ko na addini ko na zamani wani lokaci billahi allazi la ilaha illa huwa ya mace ta karatu ya fi wani ɗa namijin ya tsaya ya karatu mutum nawa ne za a gan shi malami amma bai karanta da matar shi bare ma 'ya'yansa baya zama ba littafin da ya sa matar shi ya karanta ba yi da lokacin karantar da 'ya'yansu amma mace fa koyaushe tana tare da su jama'ar musulmi kun gane har yana zama wurin malamai da suka gabata abin alfahari mutum ya ce gaban mahaifiyata na haddace alkur'ani me ya kai wannan yau a ce zage-zage ne mutane ke koya daga bakin mahaifansu in dai mahaifiya ce a yau ba abin da ake koya daga bakinta galibi sai zage-zage sai kalmomin banza na batsa jama'a kun gane wannan ko saboda haka da yawa mutane a yau sun ɗauko wani salo na jahiliya amma da wani irin salo an gane ko shine kashe mace da ranta don kisa akwai hissi akwai ma'anawi akwai kisan da kisa ne a sa takobi a kashe ta ko a harbe ta amma akwai kisan da kisa ne an kashe ta ba ta da amfani yau mutum ya yadda zai iya ɗaukar ɗan shi namiji ya kai makaranta ingantacciya ko nawa ne ya kashe amma yasa ba abin da ya dame shi da karatunta ko ba zai iya kai ta makaranta managarciya ba me yasa wai ita inuwar giginya ce za ka shuka ta gidanka ne amma inuwar shukan na gidan wani wallahi jama'ar musulmi sai Allah ya tambaye masu wannan tunanin ba dai aka bace ai shikenan Allah kyauta yanzu da dai Imam Malik bai karantar da wannan yar tasa ba ai wannan kuskuren har ta iya cewa an yi kuskure fayar ji'ul qari'u shi mai karanta muwaddar sai ya koma da baya fayar jidul ghalqa sai ya ji a ga ko inda kuskuren yake ya ƙara wani abu ya manta ko ya rage wani abu ya manta ko kuma wurin karatun ya yi lahadi an gane ko Allah ya kyauta ainun ne sai ya sa hamza an gane ko kuma ta'un ne sai ya sa ta harfu ta ta Allah ya kyauta wa kana alauddin at-tirmidhi alauddin at-tirmidhi ya kasance sahibu tufatul fuqaha wanda shine mai littafin nan mai yawan mujalladan nan da ke da suna tufatul fuqaha wannan malami ya kasance lahubnatun yana da ya wahiya fatimatul faqiha ita ce fatima wadda wannan yar tasa malama ce ta fiqhu al'alima ko kuma ƙwararriyar malama ce hafizace tuhfa ta haddace wannan tuhfar ta mahaifinta an gane ta haddace wannan at-tuhfa din li'abiha wannan tuhfa wannan littafin na mahaifinta ta haddace shi da ka fatsalabaha jama'atun min mulukin rum aka sami jama'a da yawa daga cikin sarakuna na ƙasar rum a lokacin ana ji da su su ne manya ake gani hakimansu da masu martabobinsu duk sun zo neman wannan ƙyar falamma sannafa abubakar alkasari almulaqabu bi malikil ulama kitabahul bada'i wa huwa sharhu tufa عرضه على شيخه وهو أبوها فازداد به فرحا وزوجه ابنته وجعل مهرها منه ذلك فقالوا في أثره شرح تحفته وتزوج ابنته yace wannan yar tasa mai suna fatima wadda masaniya ce na fikihu kuma malama ce ta addini ta haddace littafin tuhufa da mahaifinta ya rubuta fatsalabaha jama'atun min mulukin Rom aka sami gungun jama'a cikin sarakunan Rom suka zo neman aurenta amma uban ya ga rashin dacewar ya aurar da ita ga ɗaya daga cikin waɗannan sarakuna jama'ar musulmi kun gane falamma sannafa abubakarin alkasani yayin da wani ɗaya daga cikin manyan ɗaliban mahaifinta mai suna abubakar alkasani ya wallafa almulaqabu wanda ake wa laqabi bi malikil ulama sarkin malamai ya wallafa kitabahu albada'i ya rubuta wani littafi nashi da ya sa suna albada'i wa huwa sharhu tufa sharhi ne ma wannan littafin baban nata na tufa an gane ko to lokacin da ya rubuta littafin aradahu ala shaykhi sai ya kaiwa mahaifinta littafin shine malamin nasa wa huwa abuha shekhin nashi ko shine mahaifinta fazda da bihi farhan dama uban na tana farin ciki da wannan ɗalibi da kokarin shi a ilimi da ya ga wannan aiki sai farin cikin shi akan ɗalibin ya karu wazawwaja hubnatahu sai ya ce na baka auren ƴata dalilin wannan aiki da kai waja ala maharaha minhu zalika yace sadakinta kuma shine wannan sharhin da kai ma littafin nawa an gane ko sharhin da kai ma littafi na ya zama sadakin yattawa da na aura ma faƙalo fi asarhi har manyan malamai da almajirai da kuma mutanen gari a zamanin shi suke cewa sharaha tuhfatahu ya yi matufar malamin shi sharhi wata zawwaja natahu yi ma malamin shi sharhin littafinsa sannan ya aure wa malamin ya dalilin haka an gane ko wannan duk nuni ake akan ya kamata mutane su gane cewa a fagen ilimi yanda maza ke tsayuwa mata ma haka suke tsayuwa jama'ar musulmi kun gane zai kai kwana hudu ina ji ana firar da wata ɗaliba a kano da larabci wani ya keto a guje ya zo yana gaya min cewa wai wannan bahaushiya ce na ce kwarai kuwa wallahi jama'a aban mata su koyi karatu za su yi wa musulunci aiki fiye da yadda ba ku zato an gane ko Allah ya kyauta fa kama harasatul mu'minatu sadiqa ala talabil ilmi kama yanda mu'minar arziki mai gaskiya a imaninta kullum take kwaɗayi akan akan neman ilimi najiduha to haka nan muke samun ta kuma tahrasu ala da'wati ila Allah tana kwaɗayi kullum na kiran mutane zuwa ga azo a bi Allah watan ba kwaɗayin neman ilimin kaɗai mumina take yi ba a'a in ta sani ta je ta yi ilimi kuma tana tsayuwa tsayin daka wurin aikin kira a zo a bi Allah jama'ar musulmi kun gane ko ashe kun ga harkar da'awa ba maza kaɗai ke yi ba har da mata yanzu wannan rubutun da wannan baiwa Allah ta yi ba da'awa ba ce a to in ma ba da'awa ba ce ga dai mu zaune muna karantawa an gane kuma ya mu maza ne ko fata kono sai kaga ta kasance ita mumina mai gaskiya a imaninta sai kaga ta kasance harisatun ala da'awati ahliha mai kwaɗayi akan kiran mutanen gidanta wa qaribiha da kuma waɗanda suke watan makusantanta wa zawiha da waɗanda ke kewaye da ita a unguwa ko gidaje ba wanda ba ta kira zuwa ga a zo a bi Allah wa awwaluhum idan ta je tayo karatu ta gano ga wani abu daidai wanda zai kusantar da mutum da ubangiji ko wanda zai gyara alakar mutum da ubangijinsa wanda take fara kira na farko shine zaujaha to kun ji ku maza ka je in matarka ta je karatu ta dawo wanda ya kamata ta fara gaya wa kai bawan Allah jama'ar musulmi kun gani za ta dukka dai mutanen gida da 'yan uwanta na kusa da waɗanda suke makota duka amma na farko da za ta fara gaya ma karatun da ta yo shi ne mijinta in kuma ya sani shi kenan an gane ko fata da ohun ilallahi duk waɗannan za ka ga tana kiransu su zo su bi Allah bil kalima da kalmar da ta dace take amfani kuma an gane ta san irin kalmomin da za ta yi amfani da su wal mau'izatil hasana kuma za ta yi da wa'azi mai kyau ila ko an yastajibu har dai zuwa su taga sun ansa mata kiran da take musu wa yunibu su koma ga Allah gaba daya su tare mu ubangiji wala kad tahammalat al mar'atu al muslima aba ad da'wa ila Allah منذ منذ بزوغ الفجر الإسلام فتدعو إلى الله وإلى طاعته ورداه ولقد تحملت المرأة المسلمة أباء الدعوة والله يا مت مسلمة تأوكي وحلحلين كرا إلى الله كرا زواج الله منذ بزوغ الفجر الإسلام تنهودوا الفجر المسلم tun farkon zamanin da annabi ya fara da'awa wallahi tallahi ya mace musulma take ɗaukar wahalan kira zuwa ga addini za kuma ku ji ko ba sa ƙi ba kuma sa ganin wani abu da zai same su na matsala ko cutarwa wai ya hana su kira zuwa ga addini sam bata da ilallahi sai kaga tana kira zuwa ga azo abi Allah tun farkon musulunci fa wa ila ta'ati ta kira zuwa ga azo aiwa Allah da'a wa ridahu kuma ta kira mutane su zo su bi abin da zai ja musu yardar Allah wa ila jannatihi haka take kira a zo a watan ta kira mutane zuwa ga abin da zai kai su ga aljannar Allah wa tad'u ila tamassuki bil kitabi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi sallama zaka ga tana kira tun farkon musulunci zuwa ga a zo a rike qur'ani littafin Allah da kuma sunnar annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kai ko ka gama ta ko danka ba taba kira ba ba taba mai wa'azi ba sai dai ta buge shi wato haziru kuma tun farkon musulunci za ka ga mace musulma tana jan kunni tana gargadi minarti kabil ma'asi game da aikata wa Allah laifuffuka wa zunub da zunubai wa nahwi zalika da abin da ya kama da su bid'a da sauransu tun farkon musulunci mata da su ake kira zuwa ga duk abin da ya shafi addini an gane ko wa tastakhdimu fi da'watiha al-layl amma wurin da'awarta tana amfani da nuna taushin hali war rifq kuma tana amfani da bi bin mutane a hankali an gane ko kuna kallon haruna rashid da wani malami ya tsaya yana gasa mai magana sai da ya gama tsaf ya ce tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah da kai da annabi Musa fi iya da'awa ya ce annabi Musa to da ni da fir'auna wa ya fi takabburanci ya ce kai ɗin banza ma na haɗa ka da fir'auna ina ya ce to Allah ya aiki annabi Musa wurin fir'auna annabi Musan da ya fi ka iya wa'azi fir'aunan da ya fi ni kan garewa amma da Allah ya tura shi shi da Haruna sai ya ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha in kun je ku gaya mai magana mai taushi la'allahu yatadhakkar tana ewa in kun yi sa'a kenan ya wa'azanta aw yakhsha ko ko ya kiyaye Allah game da taba ku an gane ku to amma yau sai ga malami yana wa'azi sai kaga kalmomin da yake amfani da su maimakon kiran mutane sai watsa su zaka ga yana shi ko manzo Allah cewa ya bashiru wala tunafiru yasiru wala tu'assiru bashiru ku rinka bishara ku rinka a wa'azi abinda za ku jawo mutane wala tunafiru kar ku rinka korar jama'a an gane wa yasiru ku rinka sauƙaƙawa mutane wala tu'assiru kar ku rinka matsawa da tsanantawa mutane kuna kallon mu'azu fa sallah ce wucewa mutane amma ya ja sura mai tsawo wani ya jaye saboda ya dawo daga kiwon shi ya wahala ya ƙara shi sallar shi ya fita ya tafiyarsa ana gama sallah sai aka ce mu'azu to wani fa ana ganin akwai matsala yaya aka ce kaji kaji kaji sai ba zama sai gun manzon Allah zai kai kara wani zai raba kan musulmi yana zuwa sai ga mutumin ya aka yi ya ce manzan Allah sallah ce muka tayar muna cikin yi wani sai ja daga baya sallar da muka fara fa kawai sai ci gaba da abansa da kanshi ya maza ya sallar ya fita ya tafiyarsa ce manzan Allah na dawo daga kiwo na wahala ga yunwa kuma ya zo ya ɓaro wata sura mai tsawi yake ni na ga abin shi ne na jaye na ƙara shi a bata kawai annabi ya kalli mu'az ya ce ya mu'az aturidu fattana so kake ka zama fitinan ne cikin mutane liman ne fa mu'az dan jabal shugaban malaman duniya da lahira haka manzon Allah ya ce a lahira fa manzon Allah ya ce idan Allah ya tashi kiyama malaman da za su tafi aljanna malaman sunna in Allah ya tara su guguda karanta kitabun manaqib na mu'az dan jabal Allah in ya tara malaman sunna gaba daya in za su wuce Allah ya ba su dama su tafi aljanna annabi ya ce mu'az Allah zai ce wuce gaba su bi shi tsakanin shi da su ma annabi ya ce kamar sai wulwula bulala dukan doki sai wurga ya ce kamar yana inda ta fada su suna nan in ya daga kafa da ya gaba su matso sai ya shige su bi shi a baya sarkin malamai kenan na gaskiya amma ku diba sallah ce ya tsawaita annabi ya ce aturidu an takuna fattanan ya mu'az so kake ka zama fitinan ne me raba min kan jama'a so kake ka kori jama'a daga masallaci ashe so ake ayi abin da za a jawo jama'a ba abin da za a kori mutane ba jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta amma kuma dole mutane su gane a Qur'ani kamar yanda kaje akwai suratul mu'minuna to akwai suratul kafiruna akwai kuma suratul munafiquna dan karka ji wata rana an yi zafi ko an dauki zafi ka caya kuma yau haka eh mana ai suratul mu'minuna ce da kai kake ta ji to an dawo kafiruna kuma akwai ta qur'ani ko babu ta suratul qital ma akwai qur'ani sura yaki da sura ta baran baran bara'atu kaji ma sunan sura ta baran baran bara'atun minallahi wa rasulihi ha saboda haka kamar maganar bahaushe ne in an ciza ni sai a hura amma ba in ka ciza ka rike ba gam a to da matsala ba kuma hura kawai za ka yi ta yi ba a'a in lokacin zafi ya yi yana daga cikin kwarewar da awa sai a ji kai zafi lokacin da bai dace da zafi sai a ji ka sanye lamus an gane ko amma kai kullum jahannama khalidi ne ce ya kana ta tura mutane to ina magana dai ran da ka gama tura kowa fa za ka kalli dama ba kowa hagu ba kowa ka kalli gaban ka ba kowa baya ba kowa kai kaɗai ya rage sai ka ce kai ma shi
ka inna Allah wa inna ilaihi Allah ya kyauta saboda haka kun da ji ita mumina wa tastakhdimu fi da'awati halil tana amfani da nuna taushin hali war risk da bin mutane a hankali an gane ko wal lutfi da kuma tausasawa mutane an gane ko wal uslubil hasan da kuma uslubi mai kyau wurin wa'azi idan ta zauna tana wa'azi mumina yan irin kalmomin da zaka ji tana amfani da su sai ka ji kamar manzon Allah ya karantar da ita an gane ko fa hadhihi ummu sulaim ar-rumaisa ga ummu sulaim a matsayin misali ar-rumaisa an gane ko wadda manzon Allah ya ce inna lir-rumaisa baitan fil janna Allah ya gina ma ita wannan rumai sa'o wani kankareren gida a aljanna laqad ja'alat mahrahal islam ta sanya sadakin aurenta da Abu Dalhat al-Ansari zai yi ta sanya sadakin nata ya zama musulunta shi kuma zaka ji yanda kai da'awa ce ai haka falam tuwafi qala zawaj min Abi Talha ta ki bada kai wurin aure da Abu Talha hatta yuslima ba inda bai buga ba take ta bada kai take da bada haɗin kai akan aure da Abu Talha har sai da ta gaya musulunta fa kana mahruha minhu sadakin ta auren shi islamu musuluncin shi tace mu je gun manzon Allah in ya yarda ya zama sadaki na fa kama rawa Anas radiyallahu an kamar yanda Anas ya rawaito Allah ya kara masa yadda Anas nan danta ne ita rumaisa da ɗanta anas duk 'yan madina ne an gane ko anas baban shi shine malik malik shi ya fara aurenta amma shi yana da matsala ne irin mugun ɗan giya ɗin nan ne shi anas malik ɗin baban anas to kaga haramcin giya ma bai zo ba amma daga jinga manzon Allah na ya taho kun san Abubakar tun a jahiliya bayan musulunci aka tambaye shi wai kai me yasa tun a jahiliya baka shan giya yace ni tun tasowa ta na fahimci tana zubar da mutunci tun tasowa ta ni na ga duk wanda ya sha giya sai ga yana ta tambaye ni ba haka bane ka gani to shi kuma Abubakar tun tasowar shi mai mutunci mai natsuwa ne da kamun kai to shi kuma uban Anas Malik kenan shi kuma tun yana ciki ake shan giya da shi dan ka gane matsalar ba karama bace tun yana cikin mahaifar uwar shi take shan giya da shi ya fito tun yana karmi yake shan giya har girma ya aure yana shan giya rana guda sai ya ji ga wannan da Allah ya aiko shi zai dawo garin su Madina daga Makka ya ga matar shi nan tana ta rawar jiki tana ta abin nan ta kusa ya dawo garin sai ya ce to ni kin ga ba wai dawo shi ne matsala ba ba haramta giya ba fa amma sai ya ce mata ni na ji an ce yana kyamar giya ni wannan ce matsala ta da shi kawai annabi na durowa garin sai kwashe ina shi ina shi bata sani bai gudu wallahi sai je fada teku ya mutu shi da dai rayu ba giya gare mu ce huta ka inna lillahi wa inna ka ji shahidul khamr ko eh mana kai kana kana kana tsoron shahada wurin zuwa daga addinin Allah to ga wani saboda giya ya je shahada koko Allah kyauta to shikenan annabi na durowa garin nan lokacin ɗanta yana bai wuce shekara shida ba zuwa bakwai kamar yadda yake ba da labari yana ce yana ɗan ƙarami yana annabi na zuwa garin madina ta ɗau ɗan nan nata anas ta kai wa manzon Allah ga yanin yaron nan tunda ka zo garin nan a bako ba kuma wasu yara tare da kai yanzu ga shiga shiga shiga shi ga wani ɗan yaro yaran ka maka aikace aikacen gida domin manzan Allah bai da wani yaro namiji duk ƴaƴan shi suna ƙanana da suka mutu maza sai mata kawai shikenan ta kai shi ashe hikima ce tata hikimar ko ne dabara ce take sanye tun da ɗan tana gidan manzan Allah kaga ta rinka zuwa dai koyaushe tana kawo ziyara gidan tana tambaya game da addini jama'a kun gane wannan ko to shikenan wannan yaron nata ya shekara wurin goma da annabi annabiyar amma wallahi yake ba da labari karanta riyadu salihina ya ce tun da nake da manzon Allah bai taɓa ce min anas tashi kai kaza ba bai kuma taɓa ce min dan me kai kaza ba ya ce duk abin da na san manzon Allah yana so kafin ya ce kawai sai dai gana mai abin saboda haka ni ban taba jira sai da annabi ya ce yi min kaza ba alasa kun gani kamun annabi ya ce mai shi yana karanta manzon Allah da ya fahimci annabi na son kaza kamun ya magana sai ya tashi ya abin bai taba yin abin da annabi ya ce kash anas me yasa kai kaza shekara goma kaga wannan ɗaya samu tarbiyya wurin uwarsa rumai sa kenan ummu sulaimi shikenan ranan nan mahaifiyar shi ta zo ta ce ya rasulullah wannan dan na ina roƙon arziki kai mai addu'a annabi ya ce yanzu ko ya ce ya Allah yaron nan ka tsawaita rayuwar shi ka bashi ƴaƴa masu yawa Allah kai mai arziki shikenan kawai sai da Allah ya mai da adeban nan gaba daya Anas ai iyaka ne kowa gonar shi na ɗa ɗaya a shekara ta dabino shi ko so biyu yake ɗiba yana da ƴaƴa ƙanana sama da sama da ɗari sama da ɗari waɗanda shi da kanshi sun mutu a gaban shi ya rufe su ga kuma wasu na yawo a gaban shi ka ji ne tsoron ƴaƴa bawan Allah Allah ya ce mu ne muke ciyar da su nahnu narzuqukum wa iyahum wani ya ce nahnu narzuquhum wa iyakum ai duk wanda kaga Allah ya shigo da shi duniya ai mai tsarin yanda zai rayu haba ai ba irin ka bane Allah kaji mai tsoron talauci to wannan ta kai shi gidan manzon Allah ya ci gaba da zama wannan yaron galibi duk abin da zaka ji daga rumaisa galibi daga wurin shi ne dan shine ɗanta shine wata ranga yana a babun ɓoye sirri a riyadu salihina yara na wasa kawai annabi ya sallama assalamu alaikum sai anas ya zo sai annabi ya dan kara kunnan shi ya kara bakin shi a kunnan anas ya dan gaigaya mai wasu abubuwa sai kuma ya nuna mai kaffa ka gaya ma kowa ya ce shikenan aiken shi manzo Allah ya ina uhu uwar ta dawo yara suna wasa duk sun koma gida anas bai dawo ba sai ta zama haka ake son uwa ki zama lokacin dawo yaro makaranta yayi sha biyu suke tasowa sha biyu da minti biyar yake shigowa da goma ta yi shiru ai bai kamata ki zauna ba kamun abi rintsi kamun yi nisa kin fito an gane ku Allah kyauta to shikenan wannan yaro yana da anas ko ya koma gida ya ce a manzon Allah ne ya aike ni mama ina ta ce ya ce a sirri ne mama annabi ya ce kar a gaya ma kowa wallahi wannan sai ta ce ma dan nan to tunda annabi ya ce kar ka faɗi la tukhbiranna kuwa bi sirri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ahada kar ka kuskura ka gaya ma wani sirrin annabi kaji ya ce kar fa ka gaya ma wani sirrin annabi kaji anas ya ce naji kar fa ka gaya ma wani sirrin manzon Allah tun da ya ce kar ka faɗi yaro fa dan karami haba wanda bai gaya ma uwar shi ba uwa zai gaya wa da dai ta yi tarbiyyar shi akan duk inda ya ji wani sirrin ta yi tarallashin shi tana mai wayo sai ya faɗa to zai faɗi na manzon Allah ma kuma duk wanda ke ma yaron shi haka ba dai kullum aka yi magana a can wani wuri da ɗanka ba mata ku kiyaye sautari iyayen watan ƴaƴanku maza mijinki yakan yi wasu maganganu da ƴaƴan shi a ɗaki da sun fito sai ki kagar ki zo mai gaya musu ki ba hankali kina koya musu ne ke ma naki sirrin su je su rinka faɗi ko da so kika ga yaro ya yana so ya faɗa abin da suke da baban sai ka ce kai da yana so wani ya ji da da bai fito fili magana a gaban mu ba tun da ya magana da kai ka bawa cikin ka mana shikenan to duk ran da kike sirri da danki ba yanda za a iya je gaya mu saboda kin koya mai koye sirri jama'a kun gane wannan ko Allah kyauta to rumai sa kenan ka dai ji yanda take kuma ka ji yanda take tarbiyyar da to anas ya ruwaito Allah ya kara masa yadda kala ya ce kala malikun abu anas limra'atihi ummu sulaimin anas ya ce baban shi maliku baban anas din wata ya buɗi baki ya ce wa matar shi mai suna ummu sulaim wa hiya ummu anas kuma ita ummu sulaim din nan ita ce mahaifiyar anas din uban ya ce mata uban anas din ya ce mata watan mijinta kenan ko ya ce inna hazar rajul kin ga mutumin nan yani annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kin ga annabi yuharrimul khamra shi fa yana cewa giya ba kyau bai gane makanta ba fantalik ki zo mu tafi mu baggarin nan an a fantalaka da ta biye masa sai ya kama hanya ya baggarin hatta ata sham har sai da ya je ƙasar siriya fa halaka hunaka can ya je ya kashe kanshi a wani harshe na teku faja abu dalha bayan ta gama ta kaba abu dalhatul ansari shi ma dan madina ne ya zo wurinta fa khataba umma sulaimin ya nemi auren ita ummu sulaim din fa kallama ha fi zalika yayi magana da ita cewa na zo neman auren ki ne amma ban sanya kika gani ba fa kala sai ta ce masa ya aba talha ya kai aba talha ma misluka yuraddu ba mutum irin ka ne in ya zo neman aure ake kin yarda da shi ba dan kana da mutunci kana da kamun kai kana da natsuwa ga kyakkyawar ɗabi'a ba irin ka ne ke zuwa neman auren mace ta yarda ba walakin na kamru'un kafir sai dai kai arni ne ka ji matsalar ka kawai kai arni ne wa ana musulma ni ko musulma ya aure tsakanin arni da musulma zai yiwu ta ce kaga ba zai yiwu ba dama kun gane wannan daga nan fa da'awa ce ta fara mai ku diba kalmomin da ta yi amfani da su ta ce ma misluka yuraddu ba yanda za a yi mutum irin ka zo neman aure a ki yarda da shi domin kana da kyakkyawar ɗabi'a kana da mutunci ka san ya kamata ya za ka nemi aure a ki yarda ai bai dace ba ta ce matsala ɗaya walakin na kamru'un kafir kai kafiri ne wa ana musulma ni kuma musulma ce ya aure tsakanin mu zai yiwu tana faɗi da tausasan kalmomi da kuma kalmomin da ke nuna jan hankali la yaslihu li bai dacewa a gare ni kuwa an uzawi duka in aure ka fakala sai ce mata ma za ka maharak ha to ya wuce wannan ba dai wannan ne sadakin da za a baki ba wannan ne fa gashi ya fito da daloli kenan fakala sai ta ce wa ma mahari me kake nufin sadakin nawa kala sai ce as-safara wal bayda zinari da azurfa ba shine da yake so kawai a baki ba fakala sai ta ce inna fa inni uridu min fa inni la urida ko la uridu safara wala bayda ni ba na nufin wai a ce za a bani zinariya ko wata azurfa sam uridu minkal islam ni yana nufin ka musulunta ne kawai in za ka yarda amma ba magana kuɗi ba ce kuɗin me ana maganar musulunci kala ya ce famalli bi zalika waye zai bani musulunci an gane ko ya ce mata famalli bi zalik waye zai bani musulunci kala sai ta ce laka bi zalika rasulullah wanda zaka je ya baka musulunci shine manzon Allah je ka musulunta kuma ka gani sallallahu alaihi wa alihi sallama fan talaka abu talha abu talha ya kama hanya ya tafi yuridu nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama yana nufin ya je gon annabi wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama jalisun fi ashabihi annabi na zaune tsakanin sahabban shi falamma ra'ahu yayin da annabi ya hango ga abu talha nan na tahowa kala sai ya ce ma waɗanda ke zaune cikin su ja'akum abu talha ga abu talha nan ya taho gunku gurratul islam ga alama hasken musulunci nan baina ainihi tsakanin idanuwan shi biyu fa akhbara rasulullah sallallahu ko fa akhbara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bima qalat um sulaim ya kwashi abinda um sulaim tace ya gaya wa annabi fatazawwajaha ala zalika a nan ne annabi ya ɗaura aurenta da shi akan musuluncin shi ya zama sadakin nata kala sabit marwaicin maganar asali sabitu ya ce fama balagana maharu labarin wani sadaki bai same mu ba a musulunci kana a'zamu minha da yafi sadakin da aka bata innaha radiyatul islama mahran ta yadda da musulunci a matsayin sadaki a gare ta fatazawwajaha abu talha anan ne abu talha ya aure ta sadakinta shine musuluncin shi dan Allah jama'ar musulmi wani aure ka taba jin an yi wanda ya kusa da wannan kaga mutanen indiya kamun su rabe pakistan daban so idan za a auri ya ya haɗa mata bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da sa'i da ibnu majah wanda ke da hali ya karo da musnad na imamu ahmad wannan kawai haka suke sadakin aure an gane ko wasu kasashen ko kawai sai dai a kai muwaɗa ta imam malik to kai ko ka san duk wanda ka kai sadakinta bukhari muslim abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah ka ko kadi dan da su za a zo da ita daki ba kuma danki za a yi da su ba ka san biya mata za ka yi ta iya jama'a ba matsala yawa kai kuma ko umdatul hakam hala baka iya ba to yaushe zai iya bukhari muslim abu dauda tirmidhi da nasa'i shekara nawa ayya Allah kyauta wannan rawahu abu dawuda fi musnadihi ko fi sunanihi kenan innaha almu'minatu sadiqa kun garo mai sa wallahi mumina ce mai gaskiya a imaninta tashtagilul fursata tana amfani da duk wata dama li salihil islam saboda amfanin musulunci wal muslimina tana amfani da duk wata dama dan amfanin musulmi haka ake son dan musulmi fa ya zama duk wata dama da ka sama to sai ka yi wa musulunci wani abu a wurin an gane duk wata dama da za ka sama sai ka yi abin da za ka amfani wani musulmi a wurin amma yau ka diba ka gani musulmi sai ya shiga wani wuri yana fa samu sai ya lif ba zai gaya ma kowa ba kuma shi arziki bari ku ji wala kowa na shi yake ci tunda annabi ya ce innan naf innan in anna jibril nafasa fi fi kalbi jibril ya zo ya wahayi a zuciyata cewa annan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha babu ran da za ta musu sai ta gama cinye arzikin da Allah ya rubuta mata jama'ar musulmi kun gani in abu ba arzikin ka bane baka iya cin shi kuma duk yanda kaga wani abu ya taho gashi kana kallo in dai ba arzikin ka bane bai iya zuwa wurinka ya kamata dan adam ya gane wannan saboda haka dan ka jawo wani kusa da kai arzikin shi fa yake ci na rantsi da Allah abin da kaga yana samu ko ba shi wurin wallahi baka isa ka ci ba dan ba naka bane dama a tsarin Allah saboda haka dan ka jawo wani cikin wata harka ta samu a iya arzikin shi zai samu a wurin ba abin da zai rage naka fa in bai zo ba iya dai abin da Allah ya kaddara maka iya shi zaka samu ba za ka wuce naka ba Allah kyauta daga mutum yana ta nuku-nuku da ya hange mutum kawai zai kau da kai wai bai suwa gani to ka dai ji ita tana amfani da duk wata fursa dan amfanin musulmi da kuma musulunci tahrisu ala tahayyunil fursa lid-da'wati ila Allah tana kwadayi akan yin amfani da duk wata dama don yin kira zuwa ga Allah fatada'u tana kira bil kalimati tayyiba da magana da kalmomi masu daɗi wal mau'izati al hasana da kuma wa'azi mai kyau fahani Allah al ajr al azim muna taya ta murna da wannan irin lada mai girma min wara islami abi talha da ta samu bayan musuluntar abu talha da ma kun gane ko muna taya ta murna dan yanzu duk musuluncin shi gaba daya idan an je kiyama sai Allah ya ɗauke da musulunci shi da aikin shi duka sai ya ɗora a kan sikelinta ma'aunin aikin alkhairin ta kan nan za a ɗora da musulunci da da aikin da ya taɓa yi wa Allah na alkhairi wala kada kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma ku sani tabbas manzon Allah ya ce la an yahdi Allahu bika rajulan Allah ya shiryar da mutum guda ta hanyar ka ahabba ilaika min humrin na'im wannan ya fi soyawu gunka in kana da hankali fiye da ka mallaki waɗannan manyan motoci na zamani hadisin bukhari ne da muslim wata ruwaya ma cewa ya khairul laka min ad-dunya wa ma fiha wa kada akhraj ibn sa'd an anas radiyallahu anhu qala anas yace kharaja umar muqallidan sayfahu wataran umar ya fito daga gida ya ratayo takobinsa falaqiyahu rajulun min bani zuhra wani mutum cikin kabilar banu zuhra sai ya haɗu da umar gashi ya ratayo takobi a tuɓe faƙala lahu mutumin ya ce ma umar aina ta'amidu ya umar ina kuma za ka yi ne umar faƙala sai ce uridu an aktula muhammadan yau dai zan muku maganin muhammadu ne kowa ya huta zan kashe shi a huta annabi muhammadu fa sayyidina umar ya ce yau dai zan kashe muku muhammadu ne kowa ya huta saboda wa ya raba tsakanin mata da miji ya raba tsakanin wa da kani ya raba tsakanin ɗa da uba ya raba tsakanin makoci da makoci duk ya rikita gari gaba ɗaya shi kadai to yau dai zan kashe shi ko ya huta kuma wallahi lokacin umar da gaske yake saboda umar fa kafin musulunci shi ko bala za ka yi mamaki duk inda zai yawo dama da takobin shi a hannu yake yawo kuma shi bai ganin mutum ya kauce ko dai ka kauce ko dai sai dai kautar da kai da takobi wala haka umar yake a jahiliya an gane ko Allah kyauta karanta tarihin umar wata ran zamu zo mu tarihin umar kuji amma wallahi da ya musulunta ya karɓi musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai sai da manzon Allah ya ce idan idan umar ya bi wannan lungun ko ya bi wannan layin